إن الحمد لله نحمده وسيئات أعمالنا بالله تعالى من شرور أنفسنا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زام تقبل كراتوني أتكون للتافينا ممي البركة أحكام الجنائز وبدوعها wanda sheikh muhammad nasiruddin al'albani ya rubuta allah ji kamalin darama a wancan sati idan ba a manta ba allah cikin ikonsa ya ba mu dama mun kammala babin da yake bayani game da sallah a kan gawa assalatu alal jinaza mun kammala wannan babi inda mas'ala ta ƙarshe da muka tiki a kanta ita ce mas'ala ta 86 wacce mala ya ce wala ta juzu salatu alal jinazati fil awqati thalathati sallah akan mamaci ba ta halatta a yi ta a wasu lokuta guda uku wanda mala ya kama da lokacin lokaci na farko shine lokacin da rana take fitowa da safe kafin ta dago lokaci na biyu lokacin da rana ta zo tsakiyar sama kafin ta karkace lokacin sallah azhar shiga kenan lokaci na uku shine lokacin da rana ta tafi za ta faɗi lokacin da ta yi ja ɗin nan ƙwallon rana ya ja to a lokacin da addinin musulunci ya hana a yi sallah a lokacin ko kuma abin da mamata sababin sallah gawa ce ko kuma sallah daga cikin sallolin na fifilu da addinin musulunci ya kammala ya hana wannan abubuwan amma dai a ƙarshe muka ji cewa babu laifi shari'a ta ba da dama za a iya binne mamaci da daddare wannan babu laifi har muka jima ɗaya daga cikin sabon manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi wanda yake ɗaya daga cikin nagartaccen bayan Allah subhanahu wataala shine sayyidina Abu Siddiq lokacin da ya rasu an banne shi ne da daddare kamar yadda uquba ya yi kaito mana Allah subhanahu wataala ya samu dace to yanzu kai tsaye zamu shiga babi na goma sha hudu malai ce addafnu wa tawabi'u
to zai yi ba me za mu nema abin hawa iri iri mun tashi mun gani idan mun gama bayani akan sallah to idan aka yi mamaci sallah me ya rage sai a ɗauke shi a kafaɗa a je a kai shi zuwa ga makwancinsa na ƙarshe to idan ba manta ba a baya mun yi babin da malaya ya kulla ya mana bayani akan yadda ake raka gawa ko tashyi'ul janaza yadda ake raka gawa mun ji yadda ya kamata a raka ta da irin yanayin tafiyar da ya kamata a yi da gaba ya kamata ka tsaya ko a baya duk wannan abu ne da ya riga ya wuce a baya to yanzu abin da ya rage shine idan an je an kai ta makabarta an ajiye ta za a sanya ta a kabari ta ake sa ta a kabari ya ake haka kabarin ya ma kabarin yake wannan sune abubuwan da zamu ji insha Allah ta'ala bala yace wa yajibu dafnul mayyiti walau kana kafiran wajibi ne abinda mamaci idan ya rasu ko da kuwa kafiri ne abin nufi in dai mutum ya rasu to gangan jikin shi yana da alfarmar da bai kamata a bashi kamar yadda ake zuwa a cillar da mushi a bola ko a shara a bashi tsuntsaye su ciye wari kasusuwa su abin nan bai dace ga wadan adam haka ba ko da kafiri ne sai da yanayin da za a ba abin ne musulmi da yanayin da za a ba abin ne kafiri sun sha bamban musulmi ana binne shi ne cikin karamci da izza da buwaya za a ka masa ramin da ya dace da shi yadda shari'a ta tanadar sannan a sa shi a sa masa tukwane yadda dai kuka ana sa musulmi ina haka za a yi masa a cikin karramawa sannan lokacin da aka sa shi kuma za a yi masa addu'a a kansa amma kafiri fa za a turbuɗe shi ne abinda baushe ke cewa turbuɗewa kawai rami za a haƙa kowane irin rami irin ramin da ake haƙawa idan za a binne doki ko jaki saboda kada ya wari to shi ma ka za a je a haƙa rami a binne shi kawai abin da ƙasa a rufe kowa ya kama gabansa shi kenan an gama da shi shi amma dai gangan jikin nasa bai kamata a batta saboda abu na farko tana da alfarma na kasancewarsa mutum saboda Allah ya ce walaqad karramna bani adama shi dan adam din akan kansa Allah karrama shi Allah bai ce musulmi ko kafiri ba duk dan adam in dai dan adam ka fito Allah subhanahu wataala ya karrama ka sakamakon yanayin shakalin halittarka da Allah maɗaukakin sarki ya yi abu na biyu kuma shine idan aka bar ita gawar zai iya kasancewa ta riƙe ta da mutane da wari wanda zai iya haifar da cututtukan da su kuma illata mutane wanda duk a'idar ta shari'a ce abbararu yuzal duk wani abin da zai cutar da al'ummar musulmi kawar da shi ake to wannan warin da shi mushen zai yi ya cutar da musulmi abin da zai cutar da al'umma saboda haka sai a kawar da shi hala ya ce fi zalika hadithani a cikin wanda mas'ala ta wajibi ne abin da mutum ko da kafiri ne akwai wasu hadisai guda biyu al'awalu hadisi na farko an jama'atin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam malai ce an karɓo daga wasu jama'a wasu taro daga cikin sabon manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi minhum abu talhat al-ansari daga cikin mutanen da suka rawaito hadisin a cikin jama'ar akwai babban sahabi abu talha al-ansari wanda abu talhat al-ansari shine mijin babar Anas dan Malik shine kuma mijin ummu sulaima mahaifiyar Anas dan Malik wanda idan ba ku manta ba a can bayan man kawo hadisin sa dogo wanda yake mai ban sha'awa kwarai da gaske shine wanda aka yi masa mutuwan nan matarsa ta ki gaya masa sai bayan sun kwanta irin kwanciya ta aure sun tashi daga baya sai take bashi labarin abin da ya fara ina ji a mutum hadisin ko to wannan shine Abu Talat al-Ansari wasiyaqu lahu mala yace kuma yadda zuban hadisin yake yadda za mu karanta shi to ruwaya ce ta Abu Talat al-Ansari din shi sabin da muka bayani akan sa yanzu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi amara yawma badrin yayi umarni ranar da aka yakin badar yakin badar shine yaki da aka fara yi na farko a cikin addinin musulunci a shekara ta biyu bayan hijira yakin da ya afko ne sakamakon wucewar a iru quraish karafka ta ƙuraishawa sun je sun yi kasuwanci sun dawo sai labari iso annabi tsira da aminci su a gare shi ga abu safiyan can da dukiya mai yawa ta ƙuraishawa ya je musu kasuwanci ya dawo sai manzon Allah ya ce to shikenan yanzu ku tashi mu je mu tare shi mu kwace abin da yake wajen sa na dukiya saboda me saboda mu fanshi abin da suka kwace mana a garin Makka lokacin da mu hijira duk mutumin da zai hijira daga garin Makka zuwa Madina ce me suke ce me suke dauki rigarsa da butar sai fita amma ba zai dauki komai daga cikin dukiyarsa ba sun gaji haka suka yi taiwa musulmi gaba daya to yanzu kuma ga su da dukiyoyin su sun za su wuce sai manzo Allah ya ce waɗancan dukiyoyi da suka kwace mana sai mu je mu karba abubuwan da abubuwan da suke hannunsa a matsayin abubuwan da suka kwace mana manzon Allah tsira da abinci su wata a gare shi dauki mutum 300 ne mutum 300 da wani abin suka fita to Abu Sufyan da yake kwararre ne ya san hanya sai ya canza hanya sai ya bi wani lokacin daban sai ya bulle manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare sun je Badar suna jiran sa shi kuma Abu Sufyan tun ya wuce Badar ya bi ta hanyar ya kusa garin Makka to a lokacin kuma tun kafin ya iso nan shi Abu Sufyan ya aika mutanen Makka akan cewa aje a ga musu cewa gafa muhammadu nan tsira da abinci su tabbata a gare shi da mutanensa sun fito su kwace dukiyar ku saboda haka ku yi sauri ku zo ku tare dukiyar ku saboda haka su abu jahal manya manyan wato yakin bada Allah madaukakin sarki ya kaddara abin da ya kaddara a cikin sa saboda dukkanin kusan gimagiman kafaran qurayshawa a lokacin wanda suka cutar da annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi sai da suka fito kuma duk sai da aka shi su duka shi abu sufyan da ya bulle bato ta hanyar shi kadai ne tsira a cikin su saboda haka a lokacin shi ne zama shugaba a garin maka saboda duk manyan su abu jahal su utuba su shaiba duk an kashe su saboda haka ya gaya musu cewa su zo su kare duke su bayan sun fito kare duke su da ya bille ya bi ta hanyar da ya bi sai kuma ya ƙara aika musu akan cewa su koma ma ai ya riga ya canza hanya ba ba su samu damar tare shi ba to a lokacin akwai manya manya su Abuja suka ce a'a ai tunda mu Muhammadu zai kaware ni zai tare dukiyar mu sai mun zo garin Madina mata sun yi rawa an kada ganga mun nuna musu mun nuna musu cewa mu ba sa'anninsa bane daga yanzu ya ƙara tare mu bahaushe ya ce dama idan ajali ya kira ko babu ciwo aji saboda ka suka taho su su dubu wajen su su dubu haka suka taho suka zo aka haɗa a yakin badar Allah maɗaukan sarki ce liyaqdi Allahu amran kana maf'ulan dan Allah ya zartar da wani abin da Allah maɗaukan sarki ya riga yayi sai ya abu saboda haka lokacin da suka zo annabi daga shi sai da mutum 300 ba da kayan yaki ba saboda me saboda kamar da na gaya muku ba sun fito ne su yaƙi wasu mutane ba sun fito ne su tara wata tawaga su karɓi abin da ke wajen su kuma dudu mutanen tawaga mutum ne mutum goma ne ko mutum abin da bai faka ba shi tare da Abu Sufyan din su kuma su su ɗari uku ne so haka sai mutanen Abu Jahl suka zo suka haɗu da Annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi to a lokacin aka kafsa yaƙin Badar a shekara ta biyu bayan hijira Allah madaukakin sarki ya ba manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi nasara su su ɗari uku ne suka kashe mutum dubin nan wanda kaɗan ne suka samu damar komawa gida duk waɗannan manya-manyan kafirin da suka fito duka sai da aka shi su a lokacin dukkan su gima-giman sai da aka wanda su to bayan an yi wannan yakin ne annabi tsira da abinci istabata gare sai umarni bi arba'atin wa 20 rajulan min sanadid quraish fajurru bi arjulihim faqudifu faqudifu fi tawiya min atwa'i badr annabi tsira da abinci istabata a gare shi umarni da wajen mutum 24 daga cikin manyan manyan kafaran ba kowanne ba kowanne mara ma'ana aka dauka ba daga cikin su manyan manyan annabi ya sa aka rinka jan su aka je aka jefa su a cikin rijiya daga cikin rijiyoyin da suke badar ita ce tsawiya rijiya kenan malai salam ba ya ce me ake nufi da tsawiya ce hiyal bi'ru lati tuwiyat wa thabatat bil wa thubitat bil hijarati litafabbuta wala tanhar malai ce abin da ake nufi da tsawiya ita ce rijiya da take an ci bakinta an mata cin baki kamar yadda idan mun rijiya za a sabu lallaka a yi me a kewaye bakinta saboda me ta tabbata kada ta rinka afkawa to ita ce tsawiya irin rijiyar da ba a mata cin baki ba ana ce mata albi'ir kawai amma wacce aka mata cin baki sai a ce mata me fawiya haka larabawa suke kiranta to sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi sai aka ja su akan kafafuwan su kowanne ki kamar da ake jan dabba aka ja su aka ja aka jefa su a cikin wannan rijiyoyi yace khabithun khabithin mukhabbathin ita wannan rijiyar a batacciyar rijiya ce gurbatacciya ce mukhabbathin kuma abin da ke cikin ta ma gurbatacce ne saboda kada ka ɗauka rijiya ce mai kyau za a je a jefa mutane a ciki kun ga ai an ɓata ruwan cikin ta ko to sai kasance rijiya ce mara kyau aka ɗauke su aka je aka jefa su a ciki ba'abuhum ala ba'abin sashin su akan sashi aka cilla wannan aka cilla wannan akan sa aka ɗora wannan haka aka yi musu haka haka wani akan wani yace illa ma kana min umayyah bin min umayyah bin khalaf fa innahun tafakha fi dir'ihi famala'aha yace sai dai abin da ya kasance wa ɗaya daga cikin manya-manyan kafaran ƙurshawan da ake ce masa wa umayyah bin khalaf shi umayya bin khalaf ya ce in tafaka fi dir'ihi abin da ya faru shine ya kumbara a cikin silkin yakin sa lokacin da aka shi akwai silkin yaki a jikin shi to ya kumbara ya cika wannan silkin ya shine famala ya cika silkin yakin fa zahabu yuharrikuhu sai sabai suka tafi shi ma domin su je su motsa shi daga inda yake su dashi sai su kashi cikin rijiyar nan su jefa shi fata zayala kawai sai rinka zagonyewa da an mutum ya sa hannunsa ya ja kafa sa kwaninsa sai hannun nasa kwakwaba sai ya biyo hannunsa an gane sai fatarsa ta cire daga jikinsa naman sai cire sai ya biyo hannunsa ya rike kenan gaba ɗaya to ya za a masa kenan to shi ne ce fa aqarrahu fa aqarruhu sai suka tabbatar da shi anan a inda yake ma'ana ba a ja shi an kai shi ko ina ba sai dai me aka masa wa alqaw alaihi ma ghayyabahu min at-turab wal hijarati sai dai sai suka sanya abin da zai lullube shi ya rufe shi ya ɓoye shi daga inda yake na ƙasa da duwatsu aka sanya ƙasa da duwatsu kawai aka rufe shi aka bar shi a wajen ina fatan fahimta kun ga nan ɗaya daga cikin malishan ɗinmu ne kenan ko kun ga umar bin khalaf ɗaya daga cikin manyan manyan kafare ne amma da ya mutu ba a bar shi haka ba sai da aka me sai da aka rufe shi ga waɗancan su ma manyan manyan kafar annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ya sa an ja su an jefa su a cikin me a cikin rija rija ne ita ce a matsayin kamar me ramu da muka yi bayani a baya to shi sa mutum kowa musulmi ne idan ya rasu ba za a bar shi haka ba wa kana sallallahu alaihi wa sallam marwacin hadisin ya ce annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kasance idza zahara ala qaumin idan ya samu nasara yayi galaba akan wasu mutane a yaki aqama bil arsati thalatha layali yakan zauna ya danya da zango a wannan farfajiyar da aka yi yakin tsawon darare guda uku shine ce al arsatu abin da ake nufi da shi shine hiya kullu mawdu'in wasi'un la bana afihi dukkanin gurin da yake yalwatacce babu gini a wajen shine ake ce masa al arsatu ina fatan fahimta to ma na farfajiyar da aka yakin kina duk inda annabi ya ci nasara a yaki sai ya zauna a wajen ya kwana uku a dan yada zango a gode Allah madaukakin sarki a dan huta sannan kuma sai a tashi a dora siddi kuma sai a koma gida haka yake tsira da aminci su tabbata a gare shi yace falamma kana bi badrin al-yawm ath-thalithi umira bi rahilatihi fashudda rahliha yayin da rana ta uku ta zo ranar da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kamata ya koma zuwa gida a badar sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi umira ko kuma amara ya umarni bi rahilati da abin hawarsa fa shudda rahluha aka dora mata siddi ma'ana aka shirya ta kenan thumma masha sannan sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya hau kan abin hawarsa sannan sai ya tafi yana tafiya wata ba'ahu ashabuhu sabansa dai sai suka biyo bayansa ma'ana tunda annabi ya tafi sun ya su zauna su babu sai suka biyo bayansa wa qalu sai suka rinka cewa saboda ba san annabi inda zai je ba inda annabi ya karkata yayi ba hanyar gida bace sai suka rinka cewa ma na rayan taliqu illa li ba'd hajati ai ba ma ganin annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi wani waje je na musamman sai dai zai je ne don wata bukatar sa wani waje zai je domin ya yi wata bukatar tasa haka da suke tattauna tsakanin su hatta kama ala shafatin rakiyi har sai da annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi je ya tsaya a bakin wannan gabar wannan rijiyar da aka jefa waɗancan mutane ashe annabi tun ya nufa ita wacce rijiyar da aka jefa waɗancan mutane guda 24 min sanadidi quraish din nan annabi sai ya je bakinta da ya je bakinta sai ya ja burki sai ya tsaya faj'ala yunadi bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim kawai sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya rinka kiran su sunayen su da sunayen iyayen su ya wani dan wani kada kuma tafa sun mutu wajen kwana uku da suka wuce a baya wajen kwana biyu da suka wuce a baya ko uku gawa ce ba mu taba jin gawa ta magana ba amma sai annabi ya rinka kiran sunayen su ya wani dan wani sai marwata hadisi ya ce wa qad juyifu a lokacin sun zama mushe aljifatu a larabci shine abin da yake mushe aka ce aljifa shine mushi a ce jifatu himarin ma'ana mushen jaki kenan to qad juyifa a lokacin da sun zama mushi sun rasu annabi ya ranka kiran sunan sai na cewa ya aba ya aba jahl ibn hisham wa ya utba ibn rabi'a wa ya shayba ibn rabi'a wa ya walid ibn utba annabi ya ranka kiran sunayen su ya kai abu jahl dan hisham ya kai utba dan rabi'a ya kai sheba dan rabi'a ya kai walid dan haka annabi ya kira sunansa gaba daya duk suna kwance a mace sun zama mushi a cikin wancan rijiya sai ya ce musu ayasirru ayasirrukum annakum ata'atumullaha wa rasulahu shin zai faranta muku rai yanzu a ce ina ma da kun ba Allah da manzansa yanzu yadda kuka je kuka tsinci kanku da a ce kun ba Allah da manzansa da ranku zai daɗi annabi ya musu wannan tambayar fa'inna qad wajadna ma wa adana rabbuna haqqa annabi ce hakika mu dai ni da sabaina abinda Allah madaukakin sarki yayi mana alƙawarin sa mun same shi a matsayin gaskiya ne Allah ya ji madaukakin sarki ya ce idan muka bi shi zai ba mu nasara akan mushrikai akan kafirai mu ci nasara akan su to gashi mun yaki kuma mun ci galaba akan ku wannan alƙawari ne Allah madaukakin sarki mun same shi a matsayin abin na gaskiya Allah bai saba mana alƙawari ba fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kuma da kuke kwankwanci a mace kun samu alkawarin da Allah subhanahu wataala ya muku gaskiya ne Allah ya alkawari cewa idan mutum ya rasu ya mutu bai ba Allah madaukakin sarki ba tun bayan ya mutu zai fara fuskanta bala'i da masifa har zuwa ƙarshe har zuwa abin da bashi yake cewa ba abin da bashi da abin da bashi da makara tunda wuta ce ƙarshen sa bare su da suka mutu suna shirka shin kun samu hakan kuma qala marwacin hadisi ya ce fasami ya umar kaulan nabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai na umar sai ji abin da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yake faɗa ga manzon Allah ya tsaya a bakin rijiya da gawawaki a ciki kuma yana magana ga gawawaki a'a to ya haka manzon Allah yana magana ga gawawaki to sai sayyidina umar ya kasa jurewa faƙala sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah ma takallama min ajsadin la arwaha laha ya kake magana da jukkuna da babu ruhi a jikinsu babu rai a jikinsu duk sun mutu ya rasulullah وهل يسمعون shin za su ji ka ne ya ƙuru Allah azza wa jalla sai sai na Umar ya kafa wa manzon Allah tsira da abinci su bata a gare shi hujja da wata aya Allah subhanahu wa ta'ala ai ya gaya maka cewa innaka la tusmi'ul mauta hakika kai ya manzon Allah baka iya jiyar da matattu haka manzon Allah tsira da abinci su bata a gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya masa a cikin Qur'ani innaka la tusmi'ul mauta hakika kai baka iya jiyar da matacce to kun ga asali shine duk mutumin da ya rasa bar duniya to baya ji baya gani baya motsi duk wani abin da yake ya shafi wannan baya yi sai dai idan mun samu wani nassi da ya togace ce banda hali kaza ko banda wani ko abin da ya kama da haka amma dai asali shine me mutum baya ji kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa to yanzu misali kun ga ai mun karanta a baya a cikin hadisi cewa idan mutum ya rasu aka ɗauke shi aka je aka kai shi kabari aka sa shi a cikin kabari za a da masa da ransa haka ne manzon Allah ya ce innahu la yasma'a qarra'a ni'alihim qarra'a ni'alihim shi mamacin yana jin karar takun takalman mutanen da suka kawo shi suka juya kun ga a lokacin an ce an jingina masa mai ji yana ji to ake ke wannan jin a lokacin Allah madaukakin sarki ya dawo masa da ransa ne to kun ga sai ka kebe wancan sai ka ce banda shi shi ma yana ji ina fata an fahimta amma duk wanda ba shari'a ta kebance shi ba duk mutumin da ya mutu ya mutu ya mutu kenan fa baya ji baya gani baya magana kowane ne kuma girmansa kuma matsayinsa haka al'amarin yake a cikin addinin musulunci inda mutum ya mutu shikenan ya riga ya mutu to sai sayyidina Umar ku duba yadda sayyidina Umar ya karfin hali a wannan shi nuna cewa addinin musulunci ne Allah ne babu wani wanda yake mallaka addinin musulunci manzon Allah tsira da abinci su bata a gare shi ya zo musu da addini amma shi kansa manzon Allah tsira da abinci su bata a gare shi addinin nasa ne dan sako ne shi addini na waye na Allah ne subhanahu wataala ina fata an fahimta to saboda haka lokacin da sayyidina Umar ya ce masa ya rasulullahi me yasa kake yin magana ga mutanen da ba sa ji ko kuma babu rai a jikinsu manzon Allah bai ce masa ba kai Umar ni kake wannan tambayar ba ni ne annabi ba ni aka aiko ba me yasa zaka yi wannan tambayar sai manzon Allah tsira da aminci su a gare shi ya bashi amsa da ta dace da shi to shi sa kada wani ya dauka cewa addinin musulunci shi kadai yake da damar da zai magana a kansa idan ba shi babu wanda zai magana ko kuma shi ya kai matsayin da babu wanda ya isa mai tambaya duk abin da ya faɗa kawai ya zama addini babu shi a cikin addinin musulunci kowanne irin mutum idan ya abana masa tambaya a cewa ne me yasa kai abu kaza akramaka Allah dan me ake abu kaza me amfanin kaza me dalilin kaza a cikin shari'a saboda shari'a abu ɗaya ne kawai qur'ani da littafin Allah qur'ani da hadisin manzon Allah tsira da aminci su ta gare shi duk mutumin da wannan ya kawo ba to za a tume shi Allah ya samu dace innaka la tusmi'ul mauta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da ran da wanda ran annan muhammad tsira da aminci su tabbata a gare shi yake hannunsa ma antum bi asma'i lima aqulu minhu manzon Allah ya ce wallahi na rantse da Allah ku yanzu ba ku fi su jin abin da nake gaya musu ba ko an gane magana da manzon Allah yake faɗa waɗancan mutane da suke cikin rijiya sai na umar yake gani kamar yana faɗa ne ga matattu ba sa ji sai Allah annabi tsira da aminci subhanahu ta'ala yake ga masa cewa ayan ku nan wallahi ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba suna ji ra'au sai mun fahimci cewa Allah madaukakin sarki ya dawo musu da ransu a jikinsu don su ji maganar manzon Allah tsira da aminci su fita a gare shi kamar yadda zamu karanta a gaba ɗaya daga cikin tabi'ai ya fassara hadisin wallahi manzon Allah ce ina rantsuwa da Allah innahum al'ana la ya'lamuna anna alladhi kuntu aqulu lahum lahu alhaq yace ina rantsuwa da Allah cewa a yanzu suna sane da cewa suna sanin cewa abinda na kasance ina gaya musu wallahi shine gaskiya bai manzon Allah kasance na gaya musu shine su ba Allah kada su yi shirka to yanzu nan da suka rasu a halin da suke ciki yanzu sun tabbatar sun gazgata cewa abinda annabi ke ga musu gaskiya ne don sun fuskanci kuba a sakamakon rashin bin nasa wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma cewa innahumul ana la yasma'una ai yanzu su waɗannan mutane yanzu suna jin abin da ake gaya musu kun ga wannan hadisi sai kama da togaciya ma'ana wannan riwayar sai ta ce mana innahumul ana yanzu ne suke ji ina fata an gane me ake nufi da yanzu ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya dawo musu da ransu a yanzu suna jin abin da annabi yake gaya musu amma kamar lokacin ba ba sa ji bayan annabi ya gaya gaya musu ba za a zarar nasu kuma su daina ji ko an fahimta ashe ba wai ji ne suke mutlaqi ba ji ne da yake muqayyadi da yake da lokacin da annabi yake gaya musu magana ghayr annahum la yastati'una ay yardu alayya shay'an sai dai cewa su ba su da ikon da za su iya mayan man da wani abu qala qatada qala qatada ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai qatada bin da'ama yake cewa ahyahumullahu lahu Allah subhanahu wata'ala ya raya wa manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi su a lokacin hatta asma'ahum qawlahu har ya ji yadda su maganar da yake faɗa har Allah madaukakin sarki ya ji yadda su maganar da annabi yake gaya musu tawbihan wa tasghiran wa miqbatan wa hasratan wa nadaman qatada yake cewa saboda na farko taubihin dan Allah ya kunyatar da su wa tasghiran ya kaskantar da su wa niqmatan ya kasance jin magana ma azaba ce a wajen su wa hasratan ya kasance kuma hasara wa nadaman da nadama kuma duk su su kadai ina fata an fahimci hadisin ko mallan shayadin mu dai a cikin hadisi shine idan mutum ya rasu a ka'ida a shari'a ana binne gawarsa ko da musulmi ne ko da ba musulmi bane sai dai kuma yadda za a binne gawar tasa shine muka ambata yanzu kamar yadda maka faɗa daga a farkon karatu wala ce qultu rawahu jama'atu min as-sahabati wala albani ce sai nace wannan hadisi kamar yadda muka bayani tun a farko jama'a da yawa daga cikin sahabbai sun rawaito shi wa hadhihi riwayatu ba'd wa hadhihi riwayatu ba'dihim wannan riwaya wani sashi ne daga cikin suwahum suni nan malam gaba ɗaya sai ya jiro mana su ya ce al-awwal na farko abu talhat al-ansari yaruhi qatada qala ذكر لنا انس انس بن مالك عن ابي طلحه به حديث na farko abu dala ne rawaito shi na qatada wanda imam anas dan malik ya rawaito shi daga shi mijin babar tasa abu talha آه، أخرجه البخاري إمام البخاري يفتد شي والل- واللفظ له ومسلم وأحمد والزيادة الخامسة له وهي على شرط مسلم أخرجه النسائي أيضا لكنه لم يذكر في سنده أبا طلحة وهو رواية لمسلم وأحمد وعنده الزيادة الأولى والسابعة وإسنادهما صحيح على شرط مسلم وعندهم ما لا yace dukkanin malaman da ma- da muka ambata a'ani thalatha ina nufin waɗannan malamai guda uku da muka ambata a sama az-ziyadatu rabi'a sun rawaito ƙari na uku a cikin hadisin wal khamis na hudu wal khamisa da na biyar illa annahum qalu sai dai kuma su a tasir waye sai suka ce umayya ibn khalaf badala a walid ibn utba sai suka ce waɗannan mutane da annabi ya jero ya abajal bin hisham ya utba ya shayba ya walid to da suka zo wajen walid sai suka cire walid sai suka ce umayya bin khalaf sai suka canza ina fata an gane ko yawwa su malaci wa huwa khata'un wannan ko abin da suke na canjin akwai kuskure a cikinsa me yasa malaci akwai kus- kuskure a cikinsa shine min ba'di ruwa daga wani sashi daga cikin wanda suka rawaito hadisin saboda li anna umayya tabn li ayya umayya li anna umayya lam yakun fil bi'ri kama tadullu alaihi ziyadatu thaniya shi umayya dan khalaf ma ai ba ɗaya daga cikin mutanen da suke cikin rijiya kamar yadda ƙari na bai nuna me yasa shi umayya shine mutumin da aka ce fa ya kumbura a cikin sulkensa idan ba a manta ba ko to shi mutumin da ya kumbara a cikin sulkinsa mai aka yi masa ba a wajen aka turbe shi da ƙasa ba to kun ga shi baya cikin rijiya bari annabi ya kira sunansa a cikin mutanen da yake kira a cikin rijiya to kun ga kuskure ne da aka sanya shi aka cire wancan din wancan din shine na daidai ma'ana shi sheba walid bin utba shine na daidai malai ce wahiya fi hadith aisha ta kama يأتي بسند حسن وعندهم أيضا الزيادة السادسة والعاشرة والأحمد الحادية عشر الثاني سابي نبي عمر بن الخطاب روى عنه آه روى عنه أنس أيضا بنحوه وفي زيادة الثانية أخرجه مسلم والنسائي وأحمد آه سيدنا عمر يروي حديث شيما أنس بن مالك يروي daga سيدنا عمر wanda ƙari na biyu آه وفي آه a cikin ruwa سيدنا عمر akwai ƙari na biyu imam muslim ya fitar da shi da da imam an-nasa'i da imam ahmad dan hanbal sahabi na uku Abdur- abdullahi bin umar وله الرواية الثانية وفيه زيادة التاسع أصحابي عبد الله بن عمر شيما رويته حديثا وأن أخرجه البخاري إمام البخاري يفتدشي وأحمد إمام أحمد وفي رواية له أتيمة رواية إمام أحمد فذكر فذكر لي فذكر ذلك لعائشة sai aka ambata da Aisha cewa ai Abdullahi dan Umar yana bada labari cewa manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce lokacin da aka binne mutanen Badar lokacin da aka sasa a cikin rijiyar nan ya ce والذي نفس محمد بيدي ما أنتم بأسماء ما أنتم بأسماء لما أقول منه كوكو والله أبكو بيس جن أبن دنك جاء مسوا كون كان وجه وانا رواير haka kai annabi kawo maganar ko ku ba ku fi su jin abin da nake gaya musu ba haka ne ba kawo kaidin al'ana ba yanzu haka annabi ya faɗa ba ku fi su jin abin da nake gaya musu ba to sina na aisha take cewa fa qalat sai ta ce wahala haka za ka karanta wajen wahala ai akhta'a ibn umar abdullahi dan umar yayi kuskure shine wahala yayi yayi kuskure ya'ani ibn umar yana nufin abdullahi dan umar inna ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innahum al'ana sai tace ai abinda manzon Allah ya faɗa shine su yanzu ba su fi su jin abinda nake gaya musu ba ba wai kawai ya kawo magana babu yanzu ba Allah ya sa an fahimta ma'ana kun ga kalmar yanzu ta kayyade wani abu ita kalmar yanzu tana nufin a yanzu suke ji ruwa abdullahi dan umar kuma bai kawo kalmar yanzu ba ina fata an gane to shine bambanci wa isnaduha hasanun wannan isnadi ne na Aisha shi ma isnadi ne wanda yake hasan wa fiha az-ziyadatu thaniya aidan kama taqaddama wa alam ma la ka sani kai mai karatu ko mai saurare annal ulamaa haqiqa malamai sawwabu ruwayat ibn umara radiyallahu anhu sun mai da ruwa abdullahi dan umar ta ita ma daidai ce ba kamar yadda na Aisha ta faɗa cewa kuskure bane annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce innahumul ana la yasma'una ai su yanzu suna jin abin da nake gaya musu wa raddu qawlaha fihi suka yi raddin magana na Na'isha a cikin hadisin da tace wahala Abdullahi dan Umar yayi kuskure li'annahu muthbitun wa hiya nafiyatu saboda shi Abdullahi dan Umar tabbatar da wani abu yayi ita kuma kore wani abu tai wato wata ka'ida ce sai mun lura zamu zamu gane ta malaman usul fiqh suna cewa المثبت مقدم على النافي ina fata an gane almuthbitu muqaddamun ala nafi mai tabbatarwa shi ake gabatarwa sama da wanda ya kore mutum biyu ne sun je waje guda duk sun ji labari ko kuma sun ga wani abu a gabansu aka yi abubuwa to da suka zo suke ba da labari sai ɗaya ba da labari gaba ɗaya ɗaya kuma da ya zo sai ya kore wani sashin abin da ɗan ya ba da labari to wanne za mu ɗauka a ciki wanda ya kore ko wanda ya- ko da- wanda ya tabbatar wanda ya tabbatar za mu kore saboda me ƙarin ilimi ne akan shi abin da wancan ya kawo me bi shi an yi wancan bai gani ba to tunda bai gani ba kuma sai ka ce babu ina fata an fahimta to idan mutane biyu guda biyu suka kawo labari ɗaya ya kore ɗaya ya tabbatar to na mai tabbatarwa ake ɗauka abin na mai korewa Allah ya sa an fahimta to kun ga hadisi Abdullahi dan Umar shi tabbatarwa da Aisha kuma ta yi me ta kore to nawa za mu ɗauka kenan mai tabbatarwa Abdullahi dan Umar saboda haka hadisan nasu ba sa cin karo da juna ala cewa ghairuhuma wali annahu lam yatafarrad bidhalika shi abdullahi dan umar ba ma shi kadai ya rawaito hadisin ba bal tabahu abuhu umaru wa- wa abu talha kama taqaddama wasu daga cikin sahabbai sun masa mutaba'a sun rawaito hadisin irin ah, lafazin na irin ruwayar tasa daga cikin su akwai babansa sayyidina umar da abu talha kama ta kaddama kamar yadda ya gabata wa ghairuhuma da wasu su daga cikin malaman hadisi kama fil fathi kamar yadda ya zo a cikin littafin fatawul bari na ibn hajar al asqalani sai malai ce faraji'uhu in shi'ita sai ka kuma littafin fatawul bari ka karanta idan ka so in in shi'ita tafsil idan ka so a bayani dalla dalla a cikin wannan hadisi da muka kawo wal haqu anna ma rawahu al jama'atu sawabun mala ya ce abin da yake na gaskiya shine abin da sayyidina umar abdullahi dan umar abu talha suka rawaito daidai ne wa ma rawatu aisha tu kadhalika hakan abin da na aisha ta rawaito shi ma daidai ne wa kullun fiqatun wa kullun fiqatin kowanne ɗaya daga cikin su amintacce ne wala tanaqudu bainar ruwayataini babu abin da zai warware juna tsakanin waɗannan ruwayoyi guda biyu nasu ɗaya ya ce manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce ba ku fi su jin abin da nake gaya musu ba ɗaya kuma sai zai ƙara kalmar yanzu to menene menene abin da ɗaya zai kora ɗaya babu ƙari ne kawai aka samu ina fata an fahimta yawwa shine kawai abin da yake so yace yace fata fatadumma ihdahuma ila al-ukhra sai a samu ɗaya ruwaya sai a jingina ta a dora ta a gwama ta da yar uwarta kama fa'alna fi saqil hadisi kamar da muka aikata wajen da muke koro hadisin kamar da muka gani a baya thumma akhrajahu ahmadu وابن هشام في السيرة بسند حسن وفيه الزيادة الثالثة wannan zamu dakata insha Allah ta'ala mala yace zai kawo mana hadisi guda biyu to mun ji hadisi guda daya insha Allah ta'ala gobe zamu karanta daya hadisin sai kuma mu ci gaba da bayani Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wata'ala ya bamu ladan gaba daya kuskure da muka kuma Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته